أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kadartawarsa ya sake haɗa mu a wannan yammaci na ranar lahadi a wannan masallaci mai tarin albarka domin ci gaba da karatunmu cikin wannan littafi mai albarka matinul akhdari na abdurrahman al-akhdari Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi a yau muna tara ga watan biyu watan safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 wanda ya dace ma uku ga watan takwas miladiya ta 2025 da wannan shine darasinmu na shidda a cikin wannan lintafi idan ba manta ba jiya asabar mun tsaya a cikin inda malam yake kawo mana bayani fasalin da malam yace idza ta'ayyanat an-najasatu ghusila mahalluha fa in iltabasat ghusila at-thawb kullu wa man shakka fi isabati an-najasati nadaha wa in asabahu shay'un shakkan fi najasatihi fala nadaha alayhi nan ba manta ba nan muka tsaya malam ya bude mana sabon fasili wanda zai yi mana bayani game da wato idan najasa ta taba kayanka shine malam yace idza ta'ayyanatin najasatu idan najasa ta zo ta bayyana wadda ta taba kayanka ga wurin nan da ta taba ka ganshi sai malam yace gusila mahalluha wannan wurin da ta taba shine zakka wanki shine muka bada misali kai ne kana tafiya wani mai mashin ko wani mai mota ya zo hucewa ya taka wani gwalalo sai ya fatsin ma a jikin kaya inda ya taba kayan naka gashi nan ka gane shi to wannan wujin shine kadai zaka goge a cikin tufar taka shi kadai zaka wanke sai ka iso masallaci ka zo kai sallarka sai malam yace fa inil tabasat wusila thawb kullu amma idan ta zamanto ta balbazu ta cakuyu ta gaggame najasar gabaki daya to a lokacin malam ya ce gusilar saugu kulluhu tufar taka ka wanke ta gaba ke daya shi ne muka ce kai ne wanda mai mashin ko mai mota da ya zo da ya watsa ma ruwan wannan na najasa sai zaman to baka iya cewa nan ne ta taba nan ba ta taba ba ta gama kayan naka to a lokacin zaka hudda kayan nan ka je ka wanke su shine ka tsarkaka da abin da ya shafi wato wannan najasa sai malam ya ce to wa man shakka fi isabatin najasa to kai ne kuma kake kokonto shin najasa ta taɓa ni ko bata taɓa ni ba mai mashin ya watsa amma kai baka ji ba ta taɓa ka kuma kake kokonto ta taɓa ni ko bata taɓa ni ba to a lokacin me zaka yi shine kai annadahu shine ka je ka dan faffatsa ruwa haka ka dan yi ka shashafa saboda lokacin kokonto ne kake can na farko ka na farko mun gani ta taɓa ka kuma ka ga wurin zaka yaya sai ka wanke wurin na biyu kuma ta taba ka ta taba ka wurare da yawa ka kasa gane ina ne ta taba ina ne bata taba ba sai ka wanke tufa tufai na uku kuma shine kana kokwanton shin ta taba ni ko ko bata taba ni ba najasa ta taba ni ko bata taba ni ba a lokacin me zaka yi shine zaka yayyafa ruwa ka yayyafa mun gani hadisin da malamai suke kawowa hadisin da yake cikin sahih bukhari riwaya ta Anas lokacin da kakashi mulaika yadda Allah ta tabbata a gare ta ta gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa gidansu bayan ya ci abinci ya tashi zai musu sallah ana sai ke cewa fa qumtu ila hasiril qad wadda min tuli ma lubis aw kama yace sai na tashi zuwa ga wata tabarman mu wata tabarma ta kaba wadda ta jima ta tsuwa har ta yi baki yace da ya dauko ta sai kakkaba mata ruwa aka yi mata aka shashawa mata ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah a saman ta kenan kaga nan yana kokonto saboda jima da ta shin tana da najasa ko kuma bata da najasa an fahimta na'am sai malam yace fa in asabahu shay'un shakka fi najasatihi fala nadaha alayhi to amma kuma kai ne aka watso ruwa kamar yadda muka bada misali jiya zaka wuce daga wani gida sai aka watso ruwa sai kake kokonto wannan ruwan na najasa ne aka zubdo ko ba na najasa bane ba to a lokacin malam yace fala shay'a alai babu komi a kanka ba sai ka je ba ka wanke tufa ba sai kai kaza ba amma idan ya tabbata cewa najasa ne kenan me zakai sai ka wanke mahallin wannan da ta taba ka wato najasan nan shine muka kawo kissa wani dalibi da malamin shi idan ba manta ba to yau zamu tashi a gaba kenan inda malam yace wa man tadhakkara najasa wa huwa fi salati qat'a illa an yakhafa khuruj al-waqti wa man salla nasiyan wa tadhakkara ba'da salami a'ada fil waqti malam ya ci gaba da ce mana wa man tadhakkara najasa dukkan mutumin da ya tana wata najasa a cikin tufashi ko kuma bai da arwalla ko kuma ya tufa ya tuna dai wata najasa tare da shi yace wa huwa fi salati alhali kuma yana cikin sallah mallan yace qata'a to sai ya yanke sallan nan kai ne kana sallah sai ka tuna fa a cikin tufarka akwai najasa to a lokacin yanke sallah zakai sai ka go sai ka zo ka gusar da wannan najasa in kuma abinda zaka iya gusar da shi ne a lokacin idan kana iya gusar da shi kamar yadda hadisin da ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wata rana yana sallah Jibril alaihi salatu wasallam sai yazo ya ce mishi ai a jikin takalmin ka akwai najasa kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hudda takalmin shi sahabbai ma a cikin sahu duka kowa hudda takalmin su sai da aka ida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su dan me suka hudda takalmi suka ce ai ya rasulullah mun ga ka hudda kaga mazan jiya su jira suke manzan Allah yayi abu kawai su sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu ai jibril alaihi salatu wassalam ne yazo yace mana a cikin takalmi na akwai wata najasa shi yasa he na hudda shi yasa manzan Allah sai yace to daga yau dukkan mutum idan ya zo masallaci a takalmin shi akwai najasa ya duba bayan takalmin shi inda najasa ya goge ta a ƙasa wannan ta wadatar da shi yayi sallah da takalmin shi idan kuma babu najasa yayi sallah idan kuma wannan hadisi yake nuna mana cewa kana iya kai sallah da takalmi dan kada wata ran an shigo masallaci nan kaga wani ya zo da takalmin shi zai yi sallah ka ce a kaza da kaza to ya halatta ayi sallah da takalmi matukar takalmin bai dauke da najasa amma kuma mutum sai dai ya kula kada ka zo masallaci mutane wanda ba san ba ana sallah da takalmi ko ba takalmi ka zo kawai ka shigo dirim dirim da takalmi kaga nan yanzu ai ba mun bari ba wani ya shigo da takalmi la sai ma an yi ruwa ka shigo ka tattaka da takalmi ka shigo a'a sai dai mutum ya ringa duba wani lokaci ne akwai irin wurare misali ko kan titi ne za a yi sallah kana iya sallah da takalmi anan akwai fa'ida ma misali sallar gawa kana iya sallah da takalmin ka matukar bai da najasa matukar bai da najasa kana iya sallah da shi amma in yana da najasa sai ka hudda shi in kana shakka akwai najasa ko babu shi ma ka hudda shi shine aula Allah subhanahu wataala ya datar da mu kenan idan ka tuna kana sallan nan akwai najasa tattare da kai malamin yace qata'a sai ka cire sallah illa an ya khafa khurujal waqt anan sai malamin yace sai dai in kana tsoron hutar lokaci cewa in ka cire sallan nan kahin ka je ka hudda kayan nan ko kuma ka je ka sake arwalla ka dawo masallaci lokacin sallan nan zai guda to a nan malam sai ya ce kinan kada ka cire sallan wannan a malikiya amma wajen jamhurin malamai jamhurin malamai suna ganin suna gabatar da wato tsarki akan lokaci su malikiya a nan suna gabatar da lokaci mahimmancin kai sallah akan lokaci game da abin da ya shafi tsarki kai ne kana sallah ka fara ka tuna baka da arwalla to in lokacin zai huce maka a malikiya suka ce to ka ci gaba da sallaka in yaso bayan ta sai ka je ka yi arwala kuma karama to ka gani akwai wannan da yawa amma jamhurin malamai irin mazhaba ta hanabila da shafi'iyya da wani bangare daga hanafiya su suna ganin cewa suna gabatar da tsarki saboda ai ingancin sallah yana daga ingancin mi yana daga ingancin tsarki suka ce a aka cire ka je ka yi arwalla ko da kuwa lokacin zai hutan maka saboda wani uzuri ne mahimmancin tsarkin nan shi ya kamata ka gabatar akan wato mahimmancin wato lokaci kenan shine malam sai yace illa an ya khafa khurujal waqt sai dai in yana tsoron hutar lokaci kenan shine yake nihin ba sai kar ya cire sallar shi sai malam yace wa man salla nasiyan wa tazakkara ba'da salami a adatil waqt kai ne kuma kai sallah akwai najasa tattare da kai sai da aka yi da sallah an huta daga masallaci ka ta koma gida ka zamna sai ka tunawa ni wanda ne sallan nan akwai najasa tare da tufata sai ma da yace a adatul waqti to sai ka je ka sake ka hudda wannan tufai ko kuma ka wanke inda ke da kwai datti in arwalla ce baka da kai arwalla ka sake sallar wannan a cikin lokaci an fahimta babu jinkiri kenan a lokacin kenan nan malam ya kawo mana ƙarshen wannan fasali da ya kawo mana reziman wannan fasali da malam ya kawo mana kan abin da ya shahi najasa najasa in ta taba kayanka kaga wajen mi zaka yi zaka wanke wurin ta taba ka wurare da yawa wanda baka iya cewa nan ta taba baka taba ba mi zaka yi zaka wanke tufa baki daya kana shakkashin ta taba ni ko bata taba ni ba za ka yi yafarwa na tunan kuma kana wani abu ya taba ka kana kokwanton shi najasa ne ko ba najasa ba ne nan ba komi a kanka to sai kuma malam idan ya ce kana cikin sallah sai najasa ka tuna da wata najasa a jikinka ya za ka yi za ka yanki sallah ka je ka yi arwallah kai wannan amma a malikiya suke cewa idan ya zamanto kana tsoron hutar lokaci ka ci gaba da sallaka amma jamhurin malamai muka ce shine mine jamhurin malamai shine za a yanke sallah saboda suna gabatar da tsarki akan akan lokaci to mutum ne ya gama sallah kuma masala ta ƙarshe ya gama sallah sai ya tuna ashe a tufar shi akwai najasa ko kuma ya tuna bai yi ba arwalla zai sake idan akwai lokaci idan akwai lokaci idan babu lokaci kamar kaka idan akwai lokaci in lokacin da ya wuce ba ya sake ba nan take kada ya jinkirta nan take kana tunawa kana tunawa cewa a najasa da ke da kai a tufata na yi sallah to sai ka yi gauga ka je ka huda ka yi arwala ka sake don ka ribanci lokacin da kai ya huda saboda mun sani a malikiya lokacin sallah ya kasu kaso biyu akwai muhtari akwai daruri muhtari shine wanda aka ayyana cewa daga lokacin wannan zuwa wannan lokaci daruri kuma shine irin salloli wanda suke tarayya da juna misali sallar azawar da sallar magarba suka ce darurin darurin sallar azawar yana kaiwa har zuwa wato abin da ya shahi da asar saboda suna tarayya da lokaci to Allah subhanahu wataala ya datar da mu to sai malam yace fasulun zai shiga mana wani sabon fasili kuma yana da kyau akwai littattafai wanda bai wannan ba a ringa ana dubawa yayi wanda akwai littattafai a nan ko sai malam ya ce fasulun sabon fasuli shi wannan fasulin malam zai yi mana bayani game da fara'idul wudu'i farillolin arwalla menene farillolin arwalla muna yin arwalla ga baki ɗayan mu to a cikin arwalla akwai wasu abubuwa wanda suke farilla ne akwai wasu abubuwa wanda suke sunna ne akwai wasu abubuwa kuma wanda suke mustahabi to shine malam zai bambanta ma zaka ga mutane da yawa kowa ya iya arwalla yana iya arwalla saka ya kama arwalla lahiya lau amma zaka ce wani to a cikin arwallan nan da kake menene farilla menene sunna menene mustahabi zaka ga ba kowa ba zai iya zamantawa ya rabe to shine malam zai kawo mana wato fara'idul wudu'i shine farillolin arwalla malam yace fara'idul wudu'i sab'atu farullolin arwalla guda nawa ne guda bakwai ne malam yace farullolin arwalla guda bakwai ne abu na farko malam yace anniyatu tace niyya ce ghaslul wajhi wanke huska ghaslul yadaini ila almirfaqaini wanke hannuwa hayya zuwa wato gwiwoyin hannu malam yace mashur ra'si shafar kai ghaslul rijlaini ila alka'abaini wanke kawahuwa hayya zuwa idan sau addalku malam yace ciccudawa wal muwalat ko kuma wal fauru da gaggautawa wannan su ne farillolin arwalla da malam ya kawo mana abu na farko malam yace fara'idul wudu'i sab'atu farillolin arwalla guda bakwai ne abu na farko malam sai yace an-niyyatu ita ce niyya niyya tana daga cikin farilla lokacin da zaka zo kai arwa kai arwalla niyyar yin arwalla niyya ina ne wurin niyya niyya ana yin ta a cikin zuciya ba a furuci da niyya furuci da niyya wani abu ne wanda yake sabo amma asali ita niyya abu idan zaka yi zaka yi niyya shine a cikin zuciya ka raya cewa zaka yi arwalla malamai suka ce wasu malamai suka ce ai tun lokacin da ka ɗauki ka tashi ka je ka ɗauki buta zakka yi arwalla deja ka kulla niyya bai bukatar in nazo sai na zamna na ce na yi niyyar yin arwalla ko kuma in ce na yi niyyar yin arwalla sallah asuba wannan duka bai bukata abu ne wanda yake sabo amma dai abin da yake tabbatacce shine ka yi niyya niyya a wurin zuciya ake yin ta wannan shine duk wata niyya da zaka yi niyyar da ake furta ta wata niyya ce yankan dabba ana ana cewa na waitu zabe bismillah kawai ake niyyar ka deja ka yi niyyar ka bismillah wannan bismillah ce ta farawa wanda a arwalla ma yin zaka yi akwai bismillah niyya wata niyya ce ake furtawa bancin ka kudirce gashi nan zaka yi amma kuma shari'a ya ta baka dama ka furta wannan ai ba niyya ba ce siga ce lokacin da ka zo yin aikin haji in zaka yi niyya aikin haji nan sai ka labbaika Allahumma hajjan ko labbaika Allahumma umratan duk da ka kudirta kina anan sai ka furta ta labbaika Allahumma hajjan labbaika Allahumma umra amma duk mafiya sauran ibadu gabaki ɗaya zaka ga niyya a cikin zuciya ake yin ta sallah ne azumi ne duka karatu zai zo wajen su zamu yi bayani insha Allah na'am eh niyya lokacin da ka kudurtawa an gane kudurtawa wata rana in muka zo ba da misali kan niyya wata rana a makaranta da ɗalibai yara mun yi karatu kan niyya cewa ga yanda ake niyya mahalluha alqal a zuciya ake yin ta sai nace an gane ko yara suka ce sun gane sai na kira wani yaro to ya ka zo gwada mana ya ake yin niyya ya zo ya ka cewa ya yi niyya to kaga kenan da ya fahimci ya fahimci yaya ake yin niyya Allah da tattabu to niyya niyyar da zaka yi kai niyyar yin arwalla shine ka kudurce a cikin zuciyarka zaka yi arwalla abu na biyu malam sai yace ghaslul wajhi shine wanke huska wanke huska yana daga cikin farallai na abin da ya shahi wato arwalla wanke huska saboda Allah subhanahu wataala ya faɗi mana a cikin aya cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn to abu na biyu shine wanke huska wanke huska kuma so ake ka wanke ta gabaki daya daga ina huska take farawa huska tana farawa daga matsarar gashi na al'ada al'adance nan ne matsarar gashi nan saboda mutum wanda yake da sanko gashin shi ya fito daidai nan baka ce watan daga nan ne in ya yi daga nan shine abin da yake kak na abin da ya shahi huskar shi daga nan take wara har ta zo kasan haɓaka nan wato tsawonta kuma hwaɗi tun daga nan ƙarshen nan daidai wajen abin kunnanka har ya zuwa nan yanka kinan wannan shine ake so mutum ya wanke gabaki ɗaya a arwalla wajibi ne farilla ne a cikin arwalla ka wanke shi kuma zaka wanke so nawa zaka wanke so uku zaka wanke so uku kamar yadda karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo zan mu zo bayani akan wato sauran gaba akan wankiya so uku ko kuma so nawa ya kamata a wani lokaci kina wannan abu na abu na biyu shine ka wanke huska ka gabaki ɗayanta saboda ya tabbata hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo zai yi arwalla yana wanke huska shi ga baki daya yana wankewa sau uku abu na uku malam ya ce gasulul yadaini ilal mirfaqaini shine wanke hannaye har ya zuwa gwiwoyin hannu har ya zuwa gwiwoyin hannuna wannan shi ma wajibi ne to ya zaka iya ganewa ka zo gwiwa hannu ya zaka iya ganewa ka zo gwiwa hannu yana daga cikin abin da ake so wajen gwiwanke gwiwa hannu yana da kyau kana iya dan wucewa kaɗan saboda mi saboda ya tabbatar maka cewa ka wanke duka saboda shi barin lam'a ka bar wani wuri wato bai samu barwa baka wanke shi ba wato yana daga cikin kuskure wanda yana iya bata maka a wallaka amma dai in ya zo nan misali shi sa wata rana Abu Hurairah da Allah tabbata gare shi ya rawaito hadisi cewa Zalla sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wanke hannayen shi har ya shigo wato damtsan shi har ya shigo wajen damtsi ba ana nihin baka huce damtsi na wanda shi Abu Hurairah wata rana ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi cewa yana arwalla har yana zawwa hannan sai ce Abu Hurairah lahiya kake arwalla hannan sai ce mishi wallahi ban san ba kana da na san kana kallo na da ba zan yi ba hannan ya ce amma abin da ya sa ka ga na yi da hannan na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummata za su zo a gobe ranar tashin alkiyama suna da masu wato guraben arwalla da suke yi yana haske farare ne wannan gabobi da muke wankewa gobe ranar tashin alkiyama za mu zo muna haske shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sabai suka tambaye shi ya ce a ranar alkiyama zai gane al'umma shiga baki daya maza Allah sabai suka ce ya rasulala ta kaka zaka gane al'umma ga baki daya suke ce musu to ku bani labari kai ne kana kiwon dawakai dokinka kuma yana da fararen kawawu da farar huska an sa su cikin garken bakaken dawakai ka iya ware dawakanka ko baka iya ba suka ce wannan abu ne mai sauki to wanzu Allah ya ce haka al'umma ta za su zo a gobe ranar tashin alkiyama dukkan gurbin arwalla da suke wankewa yana kyalli yana haske to kaga wannan falala ce ta wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala kulli hal da yace mishi dan shi yasa ne Abu Hurairah yake kai matuka yake kawowa annan amma abin da ya tabbata shine ka wanke bakin bakin gwiwa hannu idan ka shigo kaɗan saboda menene saboda gwiwar ta shiga yasa malaman wato bangaren usul fiqi suke cewa yana daga cikin irin abinda wajibi bai cika da shi to shi wajibi ne bala yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun wanda saboda idan kace zaka wanke gwiwa hannu dole sai ka shigo kaɗan tukun da shiga to wannan shigowar da kai zaka yi ita ba ta zama to wajibi cikin wato wanke gwiwa hannu ne baki daya kina wannan shine abu na uku ka wanke hannunka gabaki daya har zawwa wato mirfakai shine gwiwoyin hannu abu na hudu malam sai yace masfur ras shine shahokai shahokai shi ma yana daga cikin abubuwa na farilla shahokai dan ka zo shahokai kuma hadisai sun tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana farawa daga gaban goshin shi daidai inda kai yake fara daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa ya zo ya zo kehe kuma ya dawo da shi ina wannan shi ma yana daga cikin farin loli haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi wasu malamai zaka gani suna cewa ai in ka zo shawo kai ko kaɗan ka shafa ma yayi to wannan abu magana ce ta wasu malamai amma dai abin da yake rajihi abin da yake inganta wanda kuma shi aka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka ga yana shi ne manzan Allah yana shawar duka kan shi gabaki daya duka kan shi yana shawashi idan ya zo wato shawar kai ina wannan shine abu na hudu abu na biyar sai malam yace ghaslur rijlaini ila alka'abaini shine wanke kawahuwa har ya zo zuwa wato idan sau ka wanke kafa ka har sai ka zo wannan idan sau a yanzu kowa ya san idan sau idan sau idan kawa to wannan shi ma wajibi ne kuma farilla ne daga cikin farillolin arwalla bari ma in baka wanke ba da kyau akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna tare da sahabbai an huta an tayi wato ana tahiya cikin bulaguro to tahiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai zaka ga ana yin group group group haka wasu jama'a suna gaba to da suka tsinkayo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kusa isko su kuma lokacin sallah yayi sai suka je da gaugawa suke alwala suke cap cap cap suke gaugawa suna alwala saboda a samu sallah tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga nesa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake daga murya yana ce musu wailul lil aqabi minan nar wailul lil aqabi minan nar manzan Allah yake ce musu bone da hallaka ya tabbata ga diga digan da ba a wanke su a wajen arwalla kina ashe barin ka ki wanke diddigen ka wajen idan sau da diddige baka wanke ba da kyau ka zo ka ringa yin sallah haka nan da lama akwai tanadi na azaba Allah subhanahu wataala ya kare mu kenan wannan shi ma yana daga cikin wajibi wanda ya kamata mutum ya kula yayin da ya zo wato yin arwalla sai abu na shidda malam ya ce mana shi ne abu na biyar muka ambata ko? abu na shidda shi ne addalku ciccudawa in ka zo yin arwalla so ake ka cuda kada ka yi irin na wasu kawai in sun zo misali in a famfo ne ka zo ka gyara Allah kawai ka tara hannunka haka a wannan ka san baka cuɗa ba shi yasa ma yana daga cikin cuɗawa me cuɗawa shine ka biyar da hannunka a saman a saman wato gabarka in ka zo hannu ka yi haka ka cuɗa aka ce ka wanke so uku daga ka je ka dawo haka kaga ruwan yana shiga yana shiga yana shiga haka yi so uku to amma idan ka yi haka kaga baka ce baka cuɗa kawai za a yi ka zuba ma jikinka ruwa to wannan ma yana daga cikin abubuwa wanda suke wajibai a wajen malamai wanda magana wadda take wato mafi rinjayya abu na bakwai shine malam yace alfawru ko kace almuwala shine jerantawa ko kuma gaggautawa shine ka biyo wannan bayan wannan wannan bayan wannan wannan bayan wannan misali tun da ka zo arwalla kada yi da ka zo ka yi arwalla ka yi rabi ka zamna kuna hira da mutane ana hira a kaza kaza kaza ka wanke hannuna sai da ya zama to ya bushe can ka kusa minti biyu kana ma mutane jawabi tukun ka dawo nan kuma to wannan bai yi ba ko kuma ka yi ma he can gaba daya idan aka ce ba a sa ba wannan alfau a cikin wato abubuwa wanda suke farla arwalla kana iya ka fara arwalla ka yi rabi sai ka tashi ka gusa ka je ka dawo in ka dawo ka ci gaba da shafa kai kaga ai arwalla ba ta yi ba to shi yasa malamai suka sayo shi daga cikin ababe wanda suke na wato wajibi game da abin da ya shahi wato arwalla wannan ababe guda bakwai su ne malam ya kawo mana a cikin wannan a harkon wannan fasili na abin da ya shahi fara'idul wudu farlolin arwalla wanda wannan su a arwalla wajibi ne ya zamanto mutum ya wanke su wajibi ne ya zamanto ya wanke su da fatan an fahimta na warko shine niyya abu na biyu shine mine wanke huska abu na uku wanke hannaye zuwa gwiwa hannu abu na hudu shafan kai abu na biyar wanke kabafuwa zuwa idan sau abu na shidda cuccudawa addalku abu na bakwai jerantawa ko kace gaggautawa ko kuma yi su wato ɗaya bayan ɗaya daga wannan sai wannan wannan su ne farallan arwalla to daga cikin ababen arwalla akwai abubuwan da suka rai to kuma zan mu zo mu gani su kuma wanne ne daga cikin sunnoni na na to abin da yake farilla abin da yake wajibi shine abin da wajibi ne idan zaka yi abin sai ka kawo shi idan aka ce wannan abu wajibi ne babu abin da zai dauke maka shi misali a gaba zan mu zo mu gani can gaba inda malam zai kawo mana misali kai ne kai arwalla sai ka manta wani abu kai da ka da arwalla wanda yake na wajibi in na wajibi ne sai ka dawo ka wanke shi tukun ka ci gaba da arwallar ta ka da sa in kuma na sunna ne zan gani bayan arwallar ma kana iya gaye shi in na mustahabbi ne wannan wannan kana iya shi ba ka yi shi bayan arwallai ba wani wani abu ne ba in ya in ma baka yi shi ba ba zai taba maka ba ingancin arwallar idan aka ce wannan abu wajibi ne to ba makawa dole mutum sai ya kawo shi a cikin wannan abu da aka sashi misali wanke huska baka zo baka yi arwalla baka wanke huska baka ce kayi arwalla ka gani ba ta yi ba idan aka ce wanke hannu zuwa mirfakai ne baka yi ba arwalla baka wanke hannu ba ko baka wanke ba kawa ka ce kayi arwalla to wannan duka shine a takaice idan aka ce wato wannan abu farilla ne ko kuma aka ce abu wannan wato wajibi ne to sai malin ya ce wa sunanihi daga cikin sunnonin alwalla malin ya ce gasulul yadaini ilal ku'aini inda shiro wato wanke hannaye zuwa ga gwiwa hannu yayin da ka zo arwalla zuwa ga gwiwa hannu nan in ka zo zaka yi arwalla abu na farko da zaka fara shine wanke hannu wanda wannan wanke hannu sunna ne sunna ne in ya zamanto kuma arwallar da zaka yi a cikin bokaci ne zaka yi misali wani so ne zaka yi ba irin namu ba na sahani ko famfo ko wani abu wanda hannunka zaka sa ka kamfato haka ka kwaso ruwan to abin da ake so a nan shine ka karkata kada kai tsaye ka sa hannun da naka saboda akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza stayqaza ahadukum min nawmi idan ɗayan ku ya tashi daga barcin shi to fala yaghmus yadahu fil ina'i hatta yaghsiluhuma thalathan aw kama qala zala sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ya zo ya dirmi ya hannun shi kai sai kawai ya zo cikin kwanan da zai arwalla ko kuma wani abu da zai ɗauki ruwa kawai kwatsam ka dirmi ya hannunka a'a manzala ya ce ka karkata ka karkata ka wanke su so uku a gehe tukun in ci gaba zaka yi ka ringa kwasawa saboda mutum da dare bai san bai ina hannun shi ya taba ina hannun shi ya kwana ne ya taba hannun shi to haka duk lokacin da ka zo arwalla in dai makayi ne irin wanda yake budadde wanda tsoma hannu za a yi a wanke to abin da yafi dacewa shine ka karkato ka ware wanke hannayenka a waje tukun ka sa hannunka ci in kuma sahani ne ko famfo wannan Allah ya ka sauki kenan sai ka wanke hannunka wato kai sai kenan wannan wanke hannu zawwa wato gwiwoyin hannu wannan yana daga cikin wato sunnoni na abin da ya shafi alwalla nam wuyan hannu gwiwa hannu wuyan hannu wuyan hannu eh tunda nan ba gwiwa wace nan ce gwiwa zuwa wuyan hannu alko yadda shine wuyan hannu abu na biyu sai malam yace almadmadatu wal istinshaq wal istintha shine kurkurar baki almadmada kurkure baki shi ma yana daga cikin sunnonin arwalla kai ne ka zo yin arwalla ka wanke hannu abu na biyu da zaka yi shine kurkuren baki to yaya ake kurkuren baki a arwalla ya ake kurkure baki na za a sa ruwa a sa hannu to babu wani
za a saka ruwan a cikin baki a kurkura amma motsa da baki kawai a motsa da baki
ba tare da an saka yasa ba tare da an sa hannu ba ba tare da wasu ruwa a hanci a saka a hanci sai a saka a hanci ta yi babu wani
a sa hannu kuma da ba sa a sa hannu daga baya kuma sai a sa ruwa to kurkurar baki idan aka ce kurkurar baki shine ka sa ruwa a bakinka ba tare da ka sa hannu ba ka kurkura ka kurkura ka kurkura ka zubdo shine kurkurar baki shine kurkurar baki kuma ita ce wadda ake so a yi a arwalla ita ce ta tabbata wannan sa yatsa mafi yawa mu ne muke sa yatsa asali abinda ake so ga mutum musulmi shine duk lokacin da ka zo yin arwala a same ka da aswaki ka aswaki ka kurkure bakinka da aswaki yanzu in ka hudda dauna da aswaki in ka zo arwalla miya- in ka sa ruwa kana bukata sai ka sa yatsa bai bukata in ko baka da aswaki to sa yatsan naka kakka fara shi a cikin arwalla in shi kahin kahin ka fara arwalla kenan ya maye maka gurbin ni gurbin aswaki akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula an ashuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli wudu'in a wata riwaya inda kulli wudu'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ba dan ka in tsananta ma al'umma ta ba da na umarce su da su ringa yin aswaki idan sun zo kowace arwalla ashe tunda kaji manzo Allah ya faɗaitar cewa fa idan an zo yin arwalla da dan dai bai so ya tsananta mana to amma zawwa da wannan kai yana da kyau kayi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shine idan ka zo kurkuren baki kawai zuba ruwa zaka yi ka kurkure ka kurkure ka zubda an fahimta kenan kawai zu- to yau da gobe daman karatu shi haka ne wata ran zaka ga wani abu wanda kana yin shi daidai wata ran kuma kana yin shi a daidai sai mu gyara ga baki ne dama hadafin shine mu gyara ababen da muke yi wato ba daidai ba Allah subhanahu wataala ya karba mana ya datar da mu ya karba mana ibadu yana daga cikin ababe da yawa wata ran mutum ya saba ne bai manta kawai daga ya zuba baki sai ya- sai ya sa ya tsaya dinga kurkura amma asali kurkura baki shine in ka sha- in ka zubi ruwa ka kurkura da wannan in ka da bakin naka sai ka zubudo yana wannan shine al-madmadatu yana zaka yi so nawa zaka yi so uku sai al-istinshaq shine shaka ruwa idan ka kurkure sai ka zubo ruwa to ya ake gama madmada da istinshaq shi ma nan wajen ɗauko ruwa ana yin su so uku almadmadatu wal istinshaq duka tare ake yin su yanda ake yin su shine ka kwashi ruwa kai yaya ba zai faɗi mana na'am muhammad ya zuba ruwa saura a baki sai ya sai ya shaƙa ya yaji banda shi akwai wani a banda shi akwai wani na
idan ka sa eh, misali idan mutum ya shigo ruwan Na'am.
ya saka a bakin ya kuskure zai tsere ya saura ne zai shaka a nan zai shaka wata kan shaka sai sai ya faɗi to shi ne ya faɗi da yadda ya faɗi ne babu wani to kenan wannan ita ce almadmada in ka ɗauko ruwa akwai kuskure nan ma wanda muna aikatawa zaka ga mutum ya ɗauko ruwa ya kurkure baki ya yi so uku kuma ya dawo hanci shi ma ya yi ya yi so uku kaga ka da shi so shida shi kuma abu guda ne so uku ake so idan ka zubo ka zuba ka kurkure sai ka ɗan rage kuma in ka zo shaƙa a wajen shaƙa ruwa a hanci shi ma akwai kuskuren da muke zaka ga wani yanayi zo haka haka yake shi kuma so ake ruwan ya shiga cikin hancinka saboda wata ƙura da dauɗa da wani abu da ya shiga cikin hancinka in ka shaƙa ruwan zai je kenan sai ka hato ya dawo da shi zaka shaƙa da iska kuma so ake ka shaƙa da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima ka kai matuƙa wajen shaƙa ruwa sai dai in ga kasance kana yin azumi wannan shine kada ka yi hakanan saboda ka aje ya wuce maka ya zo ya karya maka azumi kenan wannan shine shaƙar ruwa in ka kurkura baki ka dan rage ruwanka ka kurkure sai ka shaƙa kuma ba irin yadda ake ba kawai ka dan dora a hanci ba nan so ake ka shaƙa da lumfashi ka shaƙe shi sai ka kato shi ga baki da ka yi so uku zaka gani bakinka ya wuta hancinka wato shi ma ya wuta al-istinshaq shine shakar ruwa al-istinthar shine kuma fetowa wato na abin da ya shahi abin da ka shaka na ruwa duka wannan kuma sunna ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai hadisai wanda suka tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya kasance yana yin haka na abu na abu na uku ne muka gani abu na uku madmada al-istinshaq sune abu na biyu da na uku abu na hudu shine arraddu fi mashi arra'as lokacin da mun gani ai a can baya cewa shaho kai menene farilla ne to sai malamai suka ce to me dawo kuma sunna ne kenan kada ka shahwa kadai ka tsaya a'a in ka shahwa ka tahi sai kuma ka mido wannan shine kai zo da farilla ka kuma ka zo da sunnaka a wajen arwalla kenan shine abinda wato malam ya kawo mana abu na wato hudu abu na biyar da malam ya kawo mana daga cikin sunnonin arwalla shine mashul uzunaini wato shaho kunnuwa ka kunnuwa masu ma me ake musu shahawarsa ake ba wanke su ba ake sai malam ya ce kuma wata jididul ma'i lahuma da sabanta ruwa lokacin da ka zo wanke kunne a malikiya idan ka zo shaho kai in ka shahi kai ka dawo sai ka ƙara zuba ruwa tukon kashe kunni amma mafi yawa a hadisai wanda suka tabbata magana wadda ta hirin jayya wajen malamai shine da tahiya guda ake yin lokacin da ka zo zaka shahi kanka in ka zubo ruwa kuma ba ruwan ba zaka tayi da shi amma yadda mun sani kawai in ka zubo ruwa zaka zuba da shi zaman to hannunka dai yana yana danye yana da ruwa zaka taho sai ka dawo idan ka dawo kuma zaka yi mi zaka yi shaho kunni shawa kunne yadda ake yin shine wannan yatsotsin naka guda biyu sabbaba wanda ake manuniya da ita da wannan babba al'ibaham ita manuniya ita zaka sa a cikin kunna ita zata wanke cikin kunnan zata shaye cikin kunnan gabaki daya ita kuma wannan daga baya zata biyo da su daga baya kina wannan shine kayi shawa kunne ka zo ka dawo sai kai tsaye ka je kunne ka shahi ka shahi haka kenan shahi abin da ya shahi mashhul ra'as da abin da ya shahi mashhul udnaini kenan tajdidin ruwa sabanta ruwa kuma wannan bai daga cikin wato magana wadda ta firin jayiya a wajen wato malamai sai malam yace abu na bakwai shine tartibul furud wato shine ka jeranta wato abin da ya shahi farillai ya zamanto ka fara farillan nan kada ka gabatar da wani akan wani a aka yi su a jere yadda aka karanta aya ta zo ta nuna mana arwalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yazo ya fasarta mana ya koya mana yaya ake yin arwalla kuma wannan arwalla ba a taba samun ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wanke misali hannaye tukun ya dawo ya wanke huska ya wanke kafa tukun ya wanke kai ya shahi kai a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a jere kasance yana yin su kenan kai ba abin da ake so ka yi su a yanda karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo da su kenan wannan abubuwa guda bakwai su ne sunnoni da malam ya kawo mana na wato abin da ya shafi arwalla abu na farko yace mine wanke tafin hannu abu na biyu kurkuren baki abu na uku shakarwa da fetarwa abu na hudu medo shafakai abu na biyar
shafa shafar kunne abu na shidda
jera da karfi
eh, ya kama na tajdidul ma na wanda mun ce sabanta ruwa samun girma abu na bakwai shine kuma sheranta abin da ya shafi farillai wannan shi ma wato sunna ne to sai malam yace wa man nasiya fardan min a'dha'ihi fa in tadhakkarahu bil qurbi fa'alahu wa ma ba'dahu malam yace dukkan mutumin da ya mance wani abu na farilla daga cikin gwiwo daga cikin gabban shi wanne ne na farilla sune wanda muka ambata na farko sune wanke huska wanke hannuwa zuwa gwiwoyin hannu shafa kai wanke kawahuwa ce dukkan mutumin da ya mance wani daga cikinsu to fa in tazakarahu bil qurbi idan a kusa misali da arwallai da kusa cikin arwallan ne ko kuma ka dan gama ta kadan babu doguwar wato tazara tsakankaninka da ita sai ce malam ya ce fa'alahu to ka dawo kan wannan abu kai ne kana arwalla sai da ka je wanke kafa sai ka tuna ashe baka wanke huska ba to yanzu abin da zaka yi sai ka dawo huska ka dawo huska kuma ka ci gaba ka saki ka ci gaba hannu kai kunne kafa an fahimta shine yace fa'alahu wa ma ba'adahu kenan ka yoshi kuma ka yi abin da wato yake biyowa bayan shi yace wa in tala idan kuma ya zamanto ya tsawaita lokacin sai malam yace fa'alahu wahdahu wa adama sallah qablahu to sai ka zo ka yi shi shi kadai misali kai ne ka zo ka yi arwallaka eh da ka je ma ka yi sallah sai ka tuna baka wanke fuska ba to sai malam yace maka ka zo ka wanke fuskar amma yi ka dawo ka yi ka sake wannan sallar da kai in ka zo misali sallar asuba ce ka zo ka yi arwalla da arwallaka misali sallar azawar ka yi arwalla baka wanke fuska ba la'asar ta zo baka wuta ba daga masallaci arwallaka tana nan da kai ta azawar ka zo kai magariba kai isha kai sallah nawa kai hudu da arwalla nawa guda kuma baka wanke huska ba arwallai to anan sai ka dawo ka wanke huska kuma ka je ka sako duka wannan salloli da kai to ka gani wannan Allah kale kai ya jarabce mu da irin shi Eh, kenan wannan zaka maida suka maida abinda wato ka sallata kenan saboda mi saboda farilla ne abu ne wanda yake wajibi ka zo da shi mala yace wa in taraka sunnatan idan kuma mutum ya bar abu wanda yake sunna ya ce fa wancan na idan mutum yana cikin abin da bai sai ya tuna da wanke fuska misali Mm.
zai dawo da wanke fuska ne sannan kuma da ya ce ba da wanke ne shi ne malam ya ce maka zai dawo idan ya kasance bil qurbi fa'alahu zai dawo ya wanke huskan misali fa'alahu wa ma ba'adahu da kuma abin da ya biyo bayan shi idan kuma ya jima fuska kiɗan idan ya jima kuma malam ya ce ka dawo kawai ka wanke huska ka je ka salla ci abin da ya kasance ka sallata wato bayan shi sai ya ce wa in taraka sunnatan idan kuma mutum ya zo ya bar wata sunna mun ga ai wanda suke sunnoni na su ne wanne da wanne wanke hannuwa zuwa wuyan hannu na kurkura baki shakarwa yawwa su kenan sai ce to dukkan wan- mutumin da ya bar ɗaya daga cikinsu ya ce fa'alaha wala yu'idu wala yu'idu salat ce zai je ya aikata wannan kai ne kai arwalla sai ka mance baka kurkure baki ba arwalla haka je kai sallah to yanzu bayan sallah sai ka tuna fa a ɗaza arwalla ta ban kurkure baki ba to malamin ya ce sai ka zo ka kurkure baki ba su tare da sai ka sake sallah ba sai malam ya ce wa man nasiya lum'atan ya ce wanda ya bar wata lum'a kuma me lum'a shine kaman ce wani waje a cikin wajen arwalla bai shi taba ruwa misali wanke huska ka yi irin wanke huska yara shine wanke kawai gaba nan baka wanke ba nan wajen da nan wajen ko kuma wanke hannu baka wanke ba nan ko kuma kafa wajen ha- haƙa wannan kagaraka ruwa bai taba ba baka wanke ba shine ake ce ma lum'a da Hausa shi ne mana ya ce wa man nasiya lam'atan dukkan mutumin da ya bar wata lam'a ghasalaha wahdaha sai ya je ya wanke ta ita kadai bi niyyatin da tare da yin wato abin da ya shayi niyya wa in salla qabla zalika a ala kaga ita ma luma idan ka barta baka yi kaje kai sallah ba tare da ka wanke ta ba idan ka tuna ka zo sai ka je ka sake wato abin da ya shayi sallah malam ya gina wannan akan wata rana hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani sahabi na manzana sallallahu alaihi wasallama da ya zo ya arwalla bi yi taba da kyau akwai lama tare da shi manzana sallallahu alaihi wasallam ya maida shi ya ce mishi je ya koma ya kyautata abin da ya shahi wato arwalla shi kenan ita lum'a dole mutum ya kiyaye ta mun gani cewa akwai hadisi na manzana Allah da ya ce wailu lil aqabi minan na bane da hallaka ya tabbata ga digadigan da ba a wanke su wato a wajen arwalla ina idan zaka yi arwalla ka tabbatar da ko inanka ya taba ruwa ta arwalla daki daki ce da aka ce ka zo kai uku uku nan uku uku nan kai nan so uku nan so uku kai addal ku ka ringa ciccudawa to duka dan mi dan ya zamanto kayi yanda ake so daidai zaka gani arwalla akwai kana iya kai uku uku kana iya kai biyu biyu kana iya kai ɗaya ɗaya duka ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka wanke gaba ko wace gaba sau ɗaya ɗaya ya tabbata ka yi arwalla kuma ta yi amma ya tabbatar kuma ka samu addal ka cuccuɗa ko ina ruwa ya same shi in bai samu ba sai ka yi ta biyu biyu in bai yi ba kuma yi ka yi ta uku uku kenan ala hasab wata rana zaka gani ruwan da zaka kake da shi misali bai iya baka iya kai arwalla uku uku gaba ke da to anan yake rage ka dawo kai biyu biyu amma sharadin me ake so ka tabbatar da cewa fa ka ci cuda ko wace gaba ka wanke ta da kyau kuma baka bar ba wato ko wata lam'a kuma ba so ake baka shashafa dan akwai wanda in ya zo arwalla ruwan kadan ne sai ya ringa shashafa lemon kai ne lemon a so ake ka wanke in ba ya isa ba gwanda ka ka je ka nemi wani ruwa idan baka samu bakon musulunci ya kama sauki yace ka yi ka yi taimama idan baka samu ba ruwa ga baki dai sai ka yi wato taimama duka sai ɗaya ɗaya da kai in za ka yi sau ɗaya tafin hannu sau ɗaya kurkura baki ɗaya shaƙa ɗaya hanci ɗaya fuska ɗaya ga baki ɗaya ko ina ka yi sau ɗaya ɗaya akwai hadisi abdullahi dan abbas ya zala tabbata a gare shi ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi arwalla marratan marra ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya wanda ya tara na ta yi gidan kala shi ne sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya yi haffafa wato arwallai shi ya yi ta wato sako-sako bi ma'ana ya yi ta ɗaya ɗaya ɗaya amma kuma ya yi ta da kyau ya ciccika da saboda ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin arwalla da mi da wannan guda muddu guda mun san muddu muddu guda wanda muke hudda zakar kono zakar hudda kai ta ramadan yanzu kai muddu guda an aka ce kai arwala kaga an baka aiki in baka sawa ba wani yanzu in tafiya wata ma zai yi arwala sai ya dauko wajen guda uku guda na nan guda na nan biyu na kawa to aka koyi arwala tare da takaita ruwa saboda shi musulunci bai san a ringa israf a ringa almubazzirancin ruwa ana ana wannan yin shi zalla da muddu yayi arwala aka ce yayi wanka kuma da mi da sa'i shine muddu guda hudu yanzu aka baka muddu guda hudu ai baka yara akwai wani wanda na sani shi zai yi wanka da dan men sanga yake wani dan men sanga yake zai wanka to kai in kai ne mu yanzu ka kunna famfo ya zo sha muna cikin ni'ima wadda Allah subhanahu wataala ya yi mana amma duk da haka nan kada ya zama to muna tozarta ni'imar da ubangiji subhanahu wataala ya yi mana da Allah lokaci ya kai Allah mu tsaya nan insha Allah sai sati mai tsawa na rana asabar in Allah subhanahu wataala ya kai abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zakatan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين